sallallahu alaihi wasallam ba kenan za a yi wa alkur'ani karan tsaye kenan directly me ake ki me ake son karyawa shi alkur'anin shi alkur'anin yanzu shine manufa in aka ce kowane musulmi zai zauna ba tare da bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba alkur'ani ya ce ayi zakka to a me za a yi zakkar gwargwadon nawa za a fitar alkur'ani ya ce sallah a yaya za a yi sallar a wani lokaci za a yi sallar duka waɗannan sai da jawabi daga wanda aka saukaro alkur'anin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud ya ce kunna inda rasulullahi la natajawazu ashar ayatin mun kasance a wurin manzon Allah ba ma tsallake aya goma na alkur'ani hatta na'lamu ma fiha min al-ilmi wal amali sai mun fahimci sai mun gane abin da ke cikin ayoyin min ilmi na ilimin karanta su wal amali da abin da ayoyin suke tattare da shi na aikin da za a yi yace fata'allamna al ilma wal amala ma'an sai muka koyi ilimi da aiki tare a wurin manzon Allah ka duba yanzu yadda waɗanda suke kafirai suke ciyar da dukiyoyinsu masu tarin yawa a je a gina waɗansu mutane akan wasu aƙidu aƙidun fasidai munana don mai don rusa musulunci su su ta faɗa kamar yadda na faɗa ranar a wurin tafsiri muna makabarta malam imam yana nasiha yana tsoratar da mutane dangane da abin da ya fito daga bakin manzan Allah wanda zai faru a kabari a gurin a tsaye a gurin wani ce malam wannan fa duba bu shi fa duk kawai shati faɗi ne ba wani tambaya a kabari yanzu wannan ya ƙaryata manzon Allah ƙaryata manzon Allah kuma ba ƙaramin illa bane a cikin musulunci wanda ya ƙaryata manzon Allah ya kafarta to da irin wannan yanzu sai ka samu ɗaiɗaikun musulmi wani shi kenan ya yadda ba tambaya a kabari wancan ya yarda kaza wancan ya yarda kaza wancan ya yarda ba inda aka ba inda qur'ani yazo yace ai sallah raka'a biyu raka'a uku raka'a hudu wannan duk an ce kirkirar mutane ne to irin waɗannan abubuwa da muke gani wallahi kafirai ne suke ciyar da dukiyoyinsu yanzu dubo wani abu da ake yi ana samun waɗanda suke musulmai waɗanda suka iya yaranku sai a ba su dukiya a riddar da su idan aka riddar da su sai a je a karantar da su christianity arnanci sai su dawo su ne wai suke wa'azi na ƙoƙarin karkatar da mutane da juyar da mutane daga fahimtar alkur'ani zuwa game zuwa ga addinin banza ko kuma addinin ƙarya wanda yake ba addinin Allah ba to duka waɗannan karka ɗauka a kafiran duniya daga cikin yahudu da nasara su suke amfani da dukiyoyi masu tarin yawa sai Allah maɗaukakin sarki ya ce maka fasayun fi ƙunaha amma da sannu za su ciyar da dukiyoyin su matakunu alaihim hasaratan sannan dukiyar da suka ce za ta zamanto asara a gare su domin ba za a rinjayi musulunci da musulmai ba Allah maɗaukakin sarki ya kawo kariya ya kawo tsaro ga alƙur'ani duk wata shubuha duk wani abu da wani zai shigo da shi don karkatar da mutane ga barin addinin Allah to za a samu masu tsayuwa masu karantar da alkur'ani waɗanda za su tsaye da mutane akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su matakunu alaihim hasratan Allah ce sun mai gulabu na sannan kuma a ƙarshe dai za a rinjaye su duk da wannan abin da ake yi wa musulunci a duniya har a yau an tabbatar da cewar islam shine the most growing fast religion in the world shine addinin da yake karuwa yake girma yake bunƙasa da wurwuri da ci gaba da yawa a duniya kafin ka samu musulmi ɗaya ya bar musulunci wallahi za ka samu waɗanda ba musulmi ba ɗari sun shiga musulunci sun fahimci musulunci saboda mai wannan aiki ne na Allah karewa ne na Allah da haka Allah ce wallazi na kafaru lalle waɗanda suka kafirta ila jahannam Allah ce zuwa ga wutar jahannama ne yuhsharuna za a tara su ranar tashin alkiyama kuma ubangiji ya azartar da su a cikin ta da haka kenan ya zama wajibi musamman a irin wannan zamani a kira mutane saboda mutane an riga an fahimta wayanda ba musulmai ba sun riga sun gane babban hadafin al'umma abinda al'umma yanzu suka fi son sa a duniya kuɗi ne in ka zo da kuɗi to za ka rinjayi mutane in ka zo da kuɗi to za ka yi ɓarna da yawa in ka zo da kuɗi to za ka riddar da da yawa da haka musamman matasa a kalle-kalle ne a sauraro ne a ina ne ya kamata musulmi ka san wa kake saurara saboda irin waɗannan du'atu sharri masu kira na sharri sukan jefa wa raunanan musulmi shakku a zukatansu yanzu ka duba wannan misali wanda ya ce ba wani tambaya a kabarin na malam duk wani abin shifta ne an riga an samar shakku ne an samar shakku jona da masu suka yake faɗa ya ce yanzu an zo an ce ma ranar juma'a wanda ya zo a sa'ar farko yana da ladan wanda ya sadaka da rakumi wanda ya zo a sa'a ta biyu yana da ladan wanda ya sadaka da saniya wanda ya zo a sa'a ta uku yana da ladan wanda ya sadaka da rago wanda ya zo a sa'a ta hudu yana da ladan wanda ya sadaka da kaza wanda ya zo a sa'a ta biyar yana da ladan wanda ya sadaka da koyi sannan sai a rufe littafi idan liman ya zo sai mala'iku saurari kudu ba haka yake hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai musu suka yace to yanzu in ka yadda da wannan to shi liman da ya zo a ƙarshe kuma shi ne mafi daraja a masallacin kinan shi ladan koyin ma ba shi da shi kaga yanzu in an samu raunannan musulmi wanda baya karatu baya halattar gurin karatu sai ce a to kuma shi liman a ƙarshe yake zuwa shi liman a ƙarshe ke zuwa to shi ma kenan ƙoyi ne da shi ko kuma a shi ladansa bai maka ladan ƙoyin ba amma kuma ba a gaya ma cewar limanci ranar juma'a matsayin liman ɗin shi ba mamu ba ne ko? ai shi ba mamu ba ne hadisin kuma yana magana ne akan wa akan mamu shi kuma liman da ya zo ranar juma'a matsayinsa a wurin Allah matsayin ladan limancin juma'ar shi matsayi ne mai zaman kansa in ka dubi irin waɗannan abubuwa da ake a cikin wannan zamani namu yanzu wallahi sun matallahi za ka tausaya amma ba kome ba ne kafire ne ke ciyar da dukiyoyinsu don su tsare addinin Allah kuma ba za su yi nasara ba sai Allah ya ce mai liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib wa yaj'al al-khabitha ba'dahu 'ala ba'din fayarqumahu jami'a فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون to kamar ubangiji ya gaya ma wayannan kafirai da suke ciyar da dukiyoyin su liya suddu an sabilillahi dan su tsare mutane daga fahimtar addinin Allah wannan dukiyoyin da suke ciyarwa Allah yayi haka ne liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib dan Allah ya rarrabe Allah ya tantance alkhabith mummuna min at-tayyib daga kyakkyawa shi mai kyau duk abin da ka zo masa da shi ya bar addini ba zai bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin abdullahi dan abbas annabi ya ce abubuwa guda hudu wanda ya ɗanɗane su haƙiƙa ya ɗanɗani ɗanɗanen imani daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an yi kunan laha wa rasuluhu a habbu ilaihi min masu yawa kuma ya zamanto allah da manzansa su ya fi so fiye da duk wanda ba Allah da manzo ba a ƙarshen mutane hudun sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa an yakriha kuma ya ƙi an ya'uda fil kufri ya koma kafirci ba'da iz an qazahu Allahu minhu bayan Allah ya tsayar da shi daga kafirci kama ya karuhu kamar yadda yake kin an yi qazafa fin nari a samu wuta ko da ta nan duniya ne a hura ta irin ta gidan biredi ko oven a ce a ɗauko ka a sa ka ai kana ƙi haka mai imani yake ƙin ko fiye da haka mai imani yake ƙin ya koma kafirci bayan Allah ya tsilar da shi ya koma kafirci bayan Allah ya yi shi musulmi ya ɗora shi akan musulunci ashe in kaga an zo da wata dukiya za ta sarrafar ta karkatar wani daga addininsa to dama shi ɗin alkhabith ne kuma Allah ya shigo da wannan jarrabawan ne liyamizallahu alkabitha min at-tayyib ai Allah wani guri ya faɗa a cikin suratu ali imrana ma kana Allah liyazara almu'minina ala ma antum alayhi Allah bai kasance zai bar masu imani akan abin da suke kai ba wannan ya ce nayi imani wancan ya ce nayi imani wannan ma ya ce nayi imani hatta yamizal khabitha min at-tayyib har sai ubangiji ya tantance ya rarrabe alkhabis mummuna min at-tayyib daga kyakkyawa ai ma'ana mai gaskiyar imani daga wanda ba shi da gaskiyar imani abun duniya in ya zo wa wanda ba shi da gaskiyar imani to gaggawa yake yi gaggawar karɓa yake yi ya runguma saboda ɗan abin da za a samu min mata'id duniya ajalin nan kuma baya hannunka kana iya asarar addininka yau ma'ana ka karɓi wani abu ka musanya shi da addininka da saninka saboda ka rayu ka samu wata rayuwa da kake gani mai ɗan daɗi a duniya ashe kuma ajalinka gobe ne ashe ajalinka jibi ne ashe ajalinka gata ne shi kuma mai imani kullum burinsa shine lahazatul akhira numfashinsa na ƙarshe ya fita masa yana mai imani da haka Allah ya ce waccan jarabawa da Allah ya sanya waɗanda suke kafare suna ciyar da dukiyoyinsu don su tsare mutane daga fahimtar addinin Allah to Allah ya haka ne liyamiza Allahul kabitha min at-tayyib dan Allah ya tantance al-kabith min at-tayyib yanzu dubi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya koma zuwa ga Allah cikin waɗanda suka zauna da manzon Allah ko musailamatul kazzab ya fito yace shi annabi ne ko sannan ya ware mutanensa abubakar siddiq ya yi tawaga ta yaƙal ahalin ridda a ƙarƙashin khalid bin walid a je a yaƙi musulmatul kazzab sai aka samu ɗaya daga cikin waɗanda suna da imani tun manzan Allah yana raye shi kuma lokacin abubakar an tura shi ƙasar yamama can kasar su musulama kenan ya zama gwamnan musulunci a gurin da ya je ga dukiya da arziki da wadata da mai da musulama yake ciki sai ya yarda da annabcin musulama aka zo yaƙi a hadikatul maut inda aka ritsa musulama da mutanensa sai aka kashe shi daga cikin kwamandojin musulama yanzu in an tambaye ka yanzu yana ina ina za ka ce yana wuta yana wuta daga cikin sahabbai kuma a ranar bayan musailama ya shiga cikin wannan gona ko lambu wanda yake a kewaye sahabbai sun rasa yadda za su yi su shiga daga cikin sahabban manzon Allah kuma ɗaya ya ce ku haɗa bakin gororin mashi sai ku ɗora na a kai sai a tafi a tafi a tafi sai a cilla ni ciki idan na shiga ina sara ana sara na Allah zai kai ni ga bude wannan kofa kuma haka aka yi suka hada bakin gororin mashi sai aka daga aka cilla shi ya fada ya fado cikin musanan musulama su kai masa tsara ya kai musu tsara su kai mar tsara ya kai musu tsara har sai da isa kofa ya bude ta musulmai suka shigo aka karye musulama da mutanensa aka kashe musulama a ciki aka kashe waɗanda aka kashe waɗanda suke saura kuma suka miƙa wuya suka tuba yanzu shi wancan an karsa a ranar ya tafi ina shi kuma wannan ya ba da ransa a ranar ya tafi ina kenan Allah ya yi liyamizallahu al-kabisa min at-tayyib da haka cikin addini kar kai tsammanin kawai dan ka ce kai imani kai musulmi ne Allah ba zai jarrabe ka ba a Allah zai jarraba ta hanyar dukiya ta hanyar kafirai ta hanyar kaza ta hanyar kaza amma duk wata jarrabawa Allah yana yin ta ne liyamizallahu al-kabisa min at-tayyib ko jinya da kake gani wani aka jarrabe shi da jinya aka jarrabe shi yayi magani yayi magani ya kasa warkewa sai a ce masa to ku ne ba kwa karban abin amma anan din nan akwai wani da za a je da za a dace a to ni dan zan warke ko ina ma a kai ni mana sai ya je watakila ya karbi abin da yake tsibbace-tsibbace ne ya karbi abin da yake shirka ne a ƙarshe kuma watakila ya me ya mutu liyamizan lahul kabitha min at-tayyib da haka waccan dukiya da kafirai suke ciyarwa don su hana mutane fahimtar addini don su tsare mutane daga addinin Allah sai Allah madaukakin sarki yace wa yaj'al al-khabitha ba'dahu ala ba'd ita ku dukiyar da aka ciyar da ita ko aka tara ta don tsare mutane daga addinin Allah a ranar tashin alkiyama Allah sai ya hada ta sashinta akan sashinta fayar kuma hu jami'an sai ubangiji ya tara ta gaba ɗaya ya ɗora ta gaba ɗaya fa ya ja'alhu fi jahannam sai ya jefa ta a cikin wutar jahannama Allah ya ce ula'ika waɗannan waɗanda suke masu irin wannan aiki humul khasiruna su suke asara duniya da lahira sai Allah ya ce mai قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين da haka yanzu lallai zamani ne duk abin da kake ganin ake yin sa a yanzu karka rauka iya yanzu aka yi shi a'a da can can can ma an yi a fitar da dukiya a kirkiri wani abu a tsare mutane daga addinin Allah ko a jawo musu abin da za su yi ridda tun da can can can ma an yi tun da can can ma dukiya tana da fitina akan addinin mutane to amma a yanzu mun zo wani zamani wanda ta fi zama fitina a wurin mutane mutane kana gani kiri-kiri yanzu abin da sun san Allah baya so manzan Allah baya so Allah ya hana Allah baya so manzan Allah ya tsawatar amma in dai mutane za su samu kuɗi a jiki to za su aikata da abin da kake ganin a ce maka turawa ne suke yi tsaraici na maza tsaraici na mata tsaraici na kaza tsaraici na kaza yau an wayi gari musulmi 'ya'yan musulmi su ma suna yi don su samu followers don su samu kuɗi ba don komi mutane suke wani abun ba wallahi sai don su samu kuɗi irin waɗannan abubuwa kuma na zamani dama daga cikin hadafin ƙirƙirarsu akwai kawar da mutane daga addinin Allah kai in ka dubi yadda abubuwa suke a zamani yau in ka kama Allah da manzansa sai ka gaba a samun komai ko ba haka ba amma da za ka zama shashasha ɗan iska a yau ka rungumi iskanci ka zama fitsararre tantiri sai mutane su taru su ƙaunace ka sai kuma ka samu mai sai ka samu abun duniya wannan alama ce ta cewar wallahi kiyama ta kusan tashi da haka ‘yan uwanmu musamman matasa wajibi ne kowa ya mai da hankali akan addininsa shi wannan abin da kake gani na rayuwar duniya kuɗi ko wani abu a duniya duk ƙoƙarinka ba za ka samu abin da ba rubuta ba duk ƙoƙarinka ba za ka samu abin da ba a rubuta ba ta haka ka jira ka mutu da imani shi ne mafi alkhairi duk abin da za a tara ma a nan duniya shekara nawa za ka yi babu makawa zai ƙare zai wuce sai Allah madaukakin sarki ya ce qul lil ladina kafaru Allah ya ce wa manzon Allah annabi sallallahu alaihi wa sallam qul ka fada ai ka gaya musu lil ladina kafaru ga waɗanda suke kafirai waɗanda suke jayayyar kadai ta karka ubangiji subhanahu wataala daga cikin mushrikan mutananka ka gaya musu in yantahu in suka hanu akan hada Allah da wani kan saba wa Allah subhanahu wataala akan ƙaryata ka da abin da aka aiko ka da shi in suka tuba suka hannu suka bar shirka suka daina hada Allah da wani yughfar lahum ma qad salafa to Allah zai yafe musu abin da ya gabata domin al-islam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ahsana fil islam wanda duk ya kyautata a cikin musulunci lam yu'khad bima amila fil jahiliya to ba za a kama shi da abin da ya aikata a cikin jahiliya ba amma waman asa'a fil islam annabi yace wanda ya munana a cikin musulunci to sai a kama shi da na farko da na ƙarshe abin da ya a jahiliya yana kansa abin da ya bayan musulunci ya zo ma yana kansa ita ko tuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana tuba tana kawar da abin da aka yi kafin ita duk abin da aka yi daga baya aka tuba to tuba tana kawar da shi lasiyaman abin da yake tsakaninka ne da Allah bai safi haƙƙin wani dan adam ba da haka Allah ya ce to a ga yawa wayannan kafire in yantahu inda suka hanu daga shirka daga hada Allah da wani yughfar lahum ma qad salaf Allah zai gafarta musu abin da ya gabata abin da ya wuce nan Allah zai yafe shi wa in ya'udu in ku suka dawo ko suka doge akan yakarka da ƙaryata ka to su sani faqad madar sunnatul awwalin sunnar mutanen farko hanyar da Allah yake kama mutanen farko fa tana nan hanyar na farko ta gabata an gaya musu ya ake da adawa ya ake da samudawa ya ake da ƙaumi lutin ya ake da ƙaumi shu'aibun ya ake da fir'auna da mutanensa yadda Allah ya kama waɗancan to labari fi yazo zuwa gare ku kuma Allah zai kama ku yadda ya kama su to haka kuma kowane zamani ko ba kafirai ba ma saba wa Allah subhanahu wata'ala in mutane suna saba wa Allah abinda ya jarrabu waɗanda ba su ba zai iya jarraban su da shi tsadar rayuwa kuncin rayuwa samun karancin ruwa in ka shiga alkur'ani Allah ya gaya maka al'umumi da yawa da Allah yake saukar musu ruwa mai yawa mai amfani su shuka su noma su samu alkhairi koguna su cika su samu kifi da suka koma saba wa Allah alkur'ani Allah ya gaya maka yayi da su ashe ne yanzu ma an san yi abin da ya samu wa'ancan din yana iya samun su Allah ce laqad kana lisaba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur gari Allah ce baldatun saba'i gari ne baldatun tayyibatun gari ne mai dadi wa rabbun daga ubangiji gafurun mai gafara rahimun mai jinkai Allah ce ku ci daga arzikin Allah amma a gaba sai Allah ce maka fa'aradu sai suka kawar da kai saboda sun samu yalwa sun samu jin daɗi sun samu alkhairi fa'aradu sai Allah ce fa'arsalna alaihim sailal arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay ukhlin khamdin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil sai zamanto duk wani abu ma wanda za a noma a ji daɗi a ji zaƙi a ji mando baya yi in kaga an shuka abu yayi sai dai guna irin guna dabbobi kaza kaza su ne suke yi gaba ɗaya ƙasar ta zamanto ba ta yin komai na alkhairi Allah ce zalika jazainahu haka muka saka ta musu saboda mun ba su alkhairi alkhairin sai suka yi amfani da shi wurin saba mana to haka Allah madaukakin sarki can ma an ka koma suratul nahl Allah ya gaya mana misali da ya buga mana da wata alƙariya kanat aminatan mutma'inna wata alƙariya da ta kasance cikin nutsuwa tana cikin kwanciyar hankali ya ti harizqu haraga da min kulli makani arzikin ta yana zuwa mata ailwace daga ko ina Allah sai ce fa kafarat bi an umillahi sai suka kafirce wa ni'imar Allah fa azaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya sanya isti'ara a gurin sai aka sanya mata riga ta yunwa da tsoro saboda mai saboda sun kafirce wa ni'imar Allah da haka sai Allah sunan ma kafirai sai Allah ce qul lil ladina kafaru ka ga ka ga waɗanda suke kafirai in yantahu in suka hanu an shirka gabarin shirki da hada Allah da wani yughfar lahum ma qad salaf Allah zai gafarta musu abin da ya gabata Allah zai gafarta musu abin da ya gabata nan Allah madaukakin sarki zai gafarta musu waɗansu sun yi yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sun yi adawa da shi ana ma jin tsoronsu amma sun zo sun yi imani musuluncinsu ya kyautata ba a nan duniya ba a lahira ma in manzan Allah yana baka labarin aljanna su suna da tabbacin ma suna da gidaje a gidan gidan aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ya isra'i da mi'raji annabi ya ce inni qad ra'aytul ghurafa sai na ga wani falo na ga wani gida katafare a cikin gidan aljanna fa qultu li jibril sai na taji jibril liman hadha ya jibril wannan ku nawaye sai jibril ya ce min me wannan rajulun min ummatik mutum ne a cikin al'umarka annabi ya ce saboda girman gurin da alkhairin gurin da kawar gurin fazanantu annahu huwa sai annabi ya ce sai ne tsammanin to ni ne domin ai bigi sai bigi sai annabi ya ce fazanantu sai ne tsammanin to wannan gurin annahu lalle wannan gurin huwa ni ne mai shi amma dan annabi ya samu tabbaci sai annabi ya sake cewa jibril waye ko wannan sai jibril ya ce masa hadha li umar bin khattabi wannan na umar ɗan kaddabi ne don haka kenan sun zama manya-manya a jahiliya sun zama manya-manya a musulunci sun zama manya-manya a cikin gidan aljanna da haka in ka tuba ko me kake yi in ka tuba ka daina to Allah maɗaukakin sarki zai yafe ma sai Allah ya ce a gaya wa kafirai wa in ya'udu faqad madar sunnatul awwalin sai Allah ya ce mai wa qatiluhum hatta la ta'tahu fa inna Allah bima ya'maluna basir wa qatiluhum ku yaƙe su Allah yana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku yaƙi ya ku mu'minai ku yaƙi mushrikai ku yaƙe su kai yanzu imam ma suna da abin da suke kiransu a yarensu ko yanzu in ka je bare bare su ce kirgi ko mu kuma in ka ba wa sai mu ce me arni arni sai mutum ya ce ma ba wannan ne ma ne ban mamaki ba da nura khalil ya ce wahabiyanci kasan ana kiran mutanen saudi arabia da wahabist in ka tafi menene ya kawo ake yin ake dangana ahalus sunna a wancan lokaci na saudi arabia da wanda suka biyo bayan karantarwar muhammad bin abdulwahab da sunan wahabiyawa muhammad bin abdulwahab ya zo ya samu kasar hijaz addini ya fara gurɓacewa al'adu da shirkoki sun shigo cikin addini kamar yadda mu ma a Najeriya a baya irin wannan abin ya shigo cikin addini zaka samu da a Najeriya yanzu zaka samu jariri matsalan ka duba yadda Allah yake tsaron jariri yana cikin mahaifiyarsa shi ya bashi yake bashi abinci ko shi yake bashi abin sha jariri ma fa yana cikin mahaifiyarsa yana iya yin jinya Allah ya fidda jinyar ta jikin mahaifiyarsa watakila ta sha magani ya amfane shi ya warke Allah yake tsaransa Allah yake tsaransa Allah yake tsaransa har Allah ya ba wa jariri damar da zai fito ka duba kunkumin mace kunkumin mace a ce dan adam kai mutum zai fito ta wannan matsin farjin mace kasan sai horewar Allah ko sai horewar wa sai horewar Allah ce wannan gurin ya bude dan adam ya fito to duk Allah ne yake ma tun daga lokacin da mutum yake digon mani gudan jini gudan tsoka aka hura wa tsokar rai ya fara girma yana girma aka busa man rai yana yin numfashi a ciki yana amfanuwa yana amfanuwa yana amfanuwa har ya fito duniya aka haife shi to idan uwarsa tana shayar da shi jariri da a ƙasar hausa ko banɗaki za ta je ko wani guri za ta fita a tsakar gida sai a ce ta nemi ɗan buda ta ajiye a wurin jaririn yanzu kuma tsaron jaririn nan ya koma hannun ɗan buda yanzu in ka duba a hankalta ma mai ɗan buda ɗan budan kan ya san yana gurin ne? ya san yana gurin? ɗan buda bai san yana gurin ba ko kuma ka ɗauka yanzu mota za ta faɗi ka kira wanda ba Allah ba ka yarda yana jinka me ke bambanci da wanda ya da ɗan buda zai tsare wannan yara ko wanda yake kabari kai yanzu kana nan dandalin cikin duniya sai masifa ta zo ma sai ka kira wanda ya mutu shekaru aru aru sai ka ce ya zo ya kawo ma agaji ta ina zai iya irin kwama tala da take Najeriya haka Muhammad bin Abdulhab ya zo ya samu ya zo samu Hijaz sai ya samu gudumawa ta sarkin wannan zamanin ya ɗaure masa gindi ya ba shi dukkan ƙarfi da gudumawa da taimako na a yi wa'azi a farfado da mutane a kawar da al'adu a dawo da sunnar manzan Allah. Wa'yanda suke bin Muhammadu bin Abdulwahab a wancan lokacin, tunda ba wa sunan wata ƙungiya sai a rinƙan su mutanen Abdulwahab sai a ƙinƙir su wahabiyawa. Ma ka duba Nura Khalil, sai ya ce wai Ingila ne ta ƙirƙiri wahabiyanci. wai wani mutum da ake kiransa Lawrence kai sai ka duba to irin wannan musulmi wace irin yanzu kamar wace irin lalacewa mutum yayi me za a bawa mutum na abun duniya da zaka kawar da mutane da'awar Muhammad bin Abdulhab duk inda sunna yanzu take a duniya kaf mafiya yawa wallahi daga da'awarsa ne littattafansa karantarwarsa Allah ya yi mata albarka kusan ita ce ta yaɗa a duniya sosai duk wani isnadi za ka samu daga cikin karantarwarsa ne sai kake so ka nuna a yi wannan abin ma gaba ɗaya ma to yanzu idan mutum ya ce arna ne ma suka ƙirƙiri wahabiyanci arne ne zai ƙirƙira ma wanda zai zo ce ma ka kaɗe ta Allah ka kawar da bid'a ka tsaya akan sunnar manzon Allah kar ka kawo ƙari cikin addini arne ne zai ma haka to dan haka lalle lalle wallahi mu kiyaye kanmu a cikin addini da haka Allah ya ce manzon Allah wa qatiluhum ku yaƙe su ai ayyuhal mu'minuna ku mu'minai ku yaƙe kafirai tun a can har zuwa yanzu yanzu ba yaƙi na takwabi yanzu ba a yin sari in sara amma har yanzu ku yaƙi kafirai bil lisani da karantarwa da wayar da mutane akan addini da ɗora mutane akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ƙoƙarin kawar da su daga abin da yake barna waɗanda ake shigowa mutane da shi cikin addinin su da rayuwarsu wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun ku yaƙi kafirai har ya zamanto babu sauran wani shirka babu sauran wani hada Allah da wani wa ya kuna dinu kulluhu lillahi addini ya zama gaba ɗayansa na Allah ne ma'ana da'a ibada mai yadda al'amari ba a yi ga kowa sai ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai Allah ce fa inin hau. idan kafirai suka hannu akan fitinar masu imani akan hada Allah da wani fa inna Allah to lalle Allah bima ya amalu na dangane da abin da suke aikatawa basirun mai gani ne ubangiji yana ganin su sai Allah ya ce mai wa in tawallaw fa'lamu anna Allaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir Allah ya ce wa in tawalla in ku kafire suka juya da baya suka ki karbar wa'azin da ka zo da shi da littafin da ka zo da shi da karantarwar da kake musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ki karba suka ci gaba da hada Allah da wani da yin makirci a addinin ku to fa'alamu ku sani ku masu imani ku musulmai annallaha maulakum Allah ne majibuncin ku shine mai kare ku huwa nasirukum shine mai taimakon ku shine zai tsare addinin sa a kowane zamani a kowane lokaci kare addini harkar Allah ne abin da ake nema a wurin masu addinin sai addinin yadda ya umarce su shi kuma zai jibintar wa kansa ko ya jibintar wa kansa tsare addinin domin Allah ya ce wa kana haqqun alaina nasarul mu'minina haƙƙi ne akan mu Allah ya ce mu taimaki masu imani a wani guri Allah ce wa kadhalika nunjil mu'minina haka muke tserar muke taimakon waɗanda suke masu imani da haka a kowane lokaci babban abin da yake hana taimakon Allah a wurin musulmi shine zinubi saba masa zinubi yana hana samuwar taimakon Allah Umar dan Kaddabi ya rubuta wa qa'idu jaishi shugaban rundunarsa da ya tura yaki ya ce musu ina haɗa ku ma'ana ina muku wasiya da jin tsoron Allah fa inna taqwallahi aqwa makidatan fil harb yace ku sani jin tsoron Allah shine kololuwar tanadi a wurin yaki ba wai kayan yakin ba fa inna fa inna taqwallahi aqwa makidatan fil harb jin tsoron Allah shine kololuwar makirci ko tanadi a wurin yaki yace fa innakum kun ga ku lan taglibu a ada'akum bi kasratikum ba za fa ku ci nasara ko ba za ku rinjayi abokanan gaban ku ba saboda yawan a wa inna mata galibuhum bi kasratu dhunubihim za ku rinjaye su ne su din su saboda suna da manya manya tarin zunubai masu yawa kenan in kuma kuka zama irin su to fa in za ku kara dai karfi da karfi sai wanda ya honi tanadi sai wanda ya honi kayan fada sai wanda ya honi iyawa amma idan kuna da takawa to Allah shi zai zubunci al'amarinku Allah shi zai kawo muku nasara Allah shi zai kawo muku taimako da haka Allah ce wa in tawallau in suka juya da baya to ku musulmai fa alamu ku sani annallaha maulakum Allah shine majibincin ku da haka ku samu nutsuwa ku samu tabbaci Allah zai jibince ku Allah zai taimake ku ni'mal maula kai madalla da majibinci mai taimako Allah wa ni'man nasir kuma madalla wanda yake bada nasara wanda yake bada taimako wanda yake jibintar mutanansa shine Allah madalla da shi da haka Allah a kowane zamani yana jibintar mutanansa yana taimakon su yana ba su nasara sai Allah ya ce mi wa'lamu annama qanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير كاي كاي كرمت القرآن والله الله Mala Idris ya karanta Qur'ani. Qur'ani shi kansa ya san yana karantuwa. Allah ya kara albarka. Allah ya ce wa alamu ku sani anna maganimtum min shay'in duk abin da Allah ya ba ku na wani abu ma'ana na sha'anin ganima annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya hukunta annabi da ƴan uwansa ba sa cin sadaka banu hashim da banu mutallib su waɗannan sadaka a gurin su haramci fatamun amma ba ɗazu da muka yi sallah ka zuba mai ba shi wannan injin ne wato mahaukacin inji ne wallahi bai fi awa ɗaya da kunnawa ba to alhamdulillah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya haɗa mu cikin ladansa wanda muka yi kuskure kuma muna roƙo Allah madaukakin sarki ya yafe mana za mu tashi kuma dama nan ɗin ma wani magagaba ce wa alamu anna maganimtum min shay'in Allah zai faɗi hukunci dukiyar ganima musamman annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake shi da ƴan uwansa Allah ya haramta musu cin sadaka to sai kuma Allah ya mai musu gurbin abin da ya haramta musu da wani abu kuma cikin wannan akwai karantarwa mai tarin yawa kware da gaske muna fatan Allah madaukakin sarki ya albarkace mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala eh to babu laifi musamman kuma kaga yanzu an tashi ga ma ya kare wato wani lokacin babbar matsalar kamar yadda na faɗa ne kaga Allah ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah su musulmai ne kawai zaka zo ka samu masallaci mai mutum ɗari ko ka ce su ba da gudumawa fi sabilillahi musamman don za a sa wa inji janareto a yi karatun ƙorani ko a yi sallah gutun 85 su fita abinsu ba abin da ya shafe su ba a samun wani abun wallahi a cikin musulmai amma za ka samu waɗanda ba musulmi ba barna ce fa amma wanda zai je coci ko wani abu yana ma a sa ransa ya je ma bai gabatar da wani abu na hadaya ba yana ganin kamar yawa Allah laifi kuma iskanci ne kawai domin mun karanta a baya a karatunmu na wancan satin wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasliya Allah ce bautar kafirai ihu ne kawai da fito da tafi kuma su din ma wa'annan din ma ba abin da suke banda ihu da tafin da rawa da kida amma kuma sun yadda to yana da kyau eh yana da kyau musamman ai wancan satin ma na faɗa nace in muka zo mu karatun nan mu rinka bada gudumawa fi sabilillahi cikin aljifan mu dalili in muka zo ba mai ko da mai yayi karanci to ai za a ƙara ɗazu-ɗazun nan aka samun nan fa ina ganin malam ne ma ɗan gidan marigayi malam sani aka tura shi jiyo soman nan amma kaga injin nan ya shanye shi Allah ma ya kai mu lokacin da za mu koma karatun nan da sola a ida ma hakan na faɗa ma hakan ma na faɗa na ce Allah ya kai mu lokacin da za mu koma wannan karatun ma da sola solar da za ta yi wa wannan karatun fa a ce ta ɗauki wannan amplifier da sifikokin nan da hasken iya cikin masallacin nan koda ba fanka wallahi ba ta kudin kirki bane kai dai kawai shi shedan yana nuna wa mutane talauci a idanunsu ne Allah ka sa mu fi karfin shedan Allah ka sa mu iya ba da dukiyar mu don taimakon addinin Allah da haka mu taimaka fi sabilillah a samu abin da za a samai wanda za a ci gaba da sallah sannan kuma a dan samu abin da za a ajiye asusun su masu lura da karatun in Allah ya kai mu sati mai zuwa a sa mai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallim Allahumma antal haqqu wa dikal haqqu la ilaha illa anta الأول والآخر الظاهر والباطن الذي هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ko mun san saboda canjin lokaci karatun nan ana so a rinka fara shi ne 8 da rabin nan daidai zuwa tara da rabi a ce an tashi